الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a tara ga watan rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan hudu shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am tambayar dan uwa shin wai ana yin addu'a bayan tahiya ko ba a yi abinda za mu faɗa game da wannan matsala yin addu'a bayan tahiya musamman tahiya ta ƙarshe wannan sunna ce mustahabba an gane ko sunna ce mustahabba an so musulmi kafin ya salamce ko mu ce an so mu sallah kafin ya salamce wato ya yi addu'o'insa a wannan mahalli akwai addu'o'in da yin su wajibi ne a magana mafi inganci akwai addu'o'in da matsayinsu sunna ce mustahabba addu'ar da ta zama wajibi kafin mutum ya salamce ya yi ita ce addu'ar da ta kunshi neman tsari da kariya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wasu al'amurra guda hudu zuwa biyar. Kamar yadda hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana umarnin muminai cewa in sun gama yin tahiya sun yi salati gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to su nemi tsari na ubangiji subhanahu wata'ala game da waɗannan al'amurra hudu kamar yadda yake cikin wata riwaya farko shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce mu cewa mu nemi tsari game da waɗannan abubuwa guda hudu kuma haka duk sallar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kafin ya salance sai ya yi wannan addu'a shi ne ka ce ya Allah ina neman tsari da kariya taka game da azabar wutar jahannama ya Allah ina neman tsari da kariya game da azaba ta kabari ya Allah ina neman tsari da kariya dangane da fitina ta halitta wannan almasihi dajjal wato mai shafaffen ido wanda yake tacaccen magaryaci an gane ko wanda bayani ya gabata akan dajjal babbar fitina ce daga cikin fitintunin da Allah ya halitta Allah bai taba halittar wata fitina saboda fitina ta almasihi dajjal wanda alama ce daga cikin manyan alamomi waɗanda suke na tashin alkiyama sannan na hudu shine Allahumma inni a'udhu bika wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da fitina ta halin rayuwa da fitina ta mutuwa yin wannan addu'a wajibi ne a wata riwaya kamar yadda take cikin sahihu muslim an samu kari yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal ma'asami wal magra ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da ɗaukan zunubi da nauyin bashi to yin waɗannan addu'o'i wajibi ne bayan ka gama lafazin tahiyya ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ka zo da wannan addu'a kamar yadda in ka koma cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Al-Albani Allah ya ji kansa yayi bayani akan matsayin wannan addu'a kamar yadda dalili ya tabbatar yin ta wajibi ne sannan bayan haka sai ka biyo baya da addu'o'inka wanda kake roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala duk wasu bukatunka na duniya da lahira kuma ba dole ba sai da larabci da duk yaren da ka iya za ka iya zawa da waɗannan addu'o'i domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud lafazin tahiya wanda na daga cikin lafazin da ya karantar da shi a ƙarshe shine yin salati salatul ibrahimiya manzon Allah ya ce masa sannan mutum ya zaɓi addu'ar da ta fi burge shi ta fi ƙayatar da shi ya biyo baya da ita saboda wannan mahalli mahalli ne wanda yake na samun karbuwar addu'a to nan za ka biyo da waɗannan addu'o'i duk abubuwan da kake da bukata na duniya da lahira sai ka biyo baya da su kafin ka sanar shi sannan a ƙarshe dai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kulle sallar shi da ita wanda daga ita ya sallama shine Allahumma inni اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت dan haka dai a takaice kenan addu'a a ƙarshen tahiya wannan abu ne wanda aka sunanta mana akwai addu'a ta wajibi kamar yadda muka yi bayani wannan addu'a sannan kuma akwai addu'a wanda sunna ce mustahabba an so musulmi kafin ya sanance ya biyo baya da addu'o'insa na'am kamar addu'a da mutum yakan yi bayan kamar assalatu a wannan an yi wannan an yi ka kwaikwai wannan lada ne kuma ka kwaikwai wannan lada ne wani misali wajen kwaikwayon lada ne kamar yadda aka sunanta mana wanda kwaikwayon lada ne yana da fadula mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala domin sababi ne daga cikin sabubba na shiga aljanna a gobe kiyama kamar yadda hadisi na cikin sahihu muslim umar allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza sami'tumul mu'adhdhina fa qulu mithla ma yaqul idan kun ji ladani na kiran sallah manzon allah ya ce ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa umar sai ya zo da riwayar manzon allah yake cewa idan ladani ya ce allahu akbar allahu akbar ɗayan ku ya ce allahu akbar allahu akbar sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah ɗayanku ya ce ashadu an la ilaha illallah ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah ka ce ashadu anna muhammadin rasulullah in ya ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah allahu akbar allahu akbar ka ce allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah manzo Allah ya ce duk wanda ya kwaikwayi ladani haka wato sakam aljanna ta cancanta gare shi a gobe kiyama to wannan shine abin da zaka yi a farko bayan ka gama sai ka biyo baya da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ciyayi umma sallu alayya sannan ku yi min salati salatin da zaka masa shine salatin da ya fito daga bakin sa salatul ibrahimiyya idan ka gama wannan salati sannan sai ka faɗi addu'ar da aka sunanta mana da ya ce kuma sallullah hadiyar wasila Allahumma rabba habihi da'awati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta haka zaka yi wannan addu'a sannan kuma hallo kana iya biyowa da raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya wannan ita ma addu'a ce wadda aka sunanta mana a ƙarshen kiran sallah to don haka in ka kwaikwayi ladani ɗaya don ka ji sauran ladanai suna yi bai zaman tuba lazima akan ka sai ka kwaikwaye su in kuma kana neman hannu ka ƙara tara fagula ba laifi in ka kwaikwayi wannan ladani wancan ma ka je na yi ka kwaikwaye shi wannan duka ba laifi ba ne ba tunda cewa idan kun ji ladani na kiran sallah ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa to wannan bai keɓanta ba da ladanin masallacin da kake sallah ko ina ka ji ladani na kiran sallah ko nawa ne ba laifi kana iya kwaikwayar abin da suke faɗa kuma da ya ce faƙulu misla ma ya kula daɗin fa'ida iya abin da ladanin ya faɗa shi za ka faɗa babu ragi ba ƙari an gane ko iya abin da ya faɗa haka za ka faɗa a inda kuke samun canji da shi a wajen hayya ala sala hayya ala fala idan ya ce hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah haka in ya maimaita ta sai ka ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah fadar ma sha Allah la quwwata illa billah wata zuba iya abin da yazo la haula wala quwwata illa billah a dukkan waɗannan kalmomi guda biyu hayya ala sala da hayya ala fala haka a ƙarshe in yace la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah ka tsaya nan ba tare da dada wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ka faɗa haka to ka wuce makaɗi da rawa domin cayayi mana faƙulu misalama ya ƙulu ku faɗi kwatancin abin da shi lada ne yake faɗa don haka iya abin da ya faɗa shi ne za ka faɗa tare da cewa kalima ta shahada in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan cikonta ne domin gaba ɗaya kalma ce guda amma in dai a cikin kiran sallah ne to bakin inda aka tsira kanan za ka tsaya domin ita ibada al'amari ne wanda yake taukifi inda aka tsaya ka nan ake buƙatar ka tsaya karkai gaba karkai baya kamar yadda dalilinmu a kan haka shine hadisin albara'u ibn azib Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ni addu'ar kwanci yace da ni ya kai albara idan ka zo wurin kwancinka ba abin da ya rage maka illa kwanci manzo Allah ya ce masa ka yi arwalla arwalla cikakka irin ta sallah manzo Allah ya ce masa sannan ka kwanta a bangaren hakarkarinka na dama manzo Allah ya ce sannan kai wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'atu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika ragabatan wa rahabatan minka la malja'a wa la manja minka illa ilaika اللهم آمنت آمنت آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت maza Allah ya ce masa haka za ka yi wannan addu'a la marja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta albarau ibn azib sai ce ya rasulullah bari in maimaita ka ji ko na lakanta albara sai ya maimaita wannan addu'a da ya zo daidai gabar amantu bi kitabi kallazi anzalta wa nabiyyi kallazi arsalta maimakon ya faɗi haka sai ya canza lafazin nabiyyi ka sai ya ce wa rasuli kallazi arsalta maza Allah ya ce masa a'a wa nabiyyi kallazi arsalta zaka faɗa ba wa rasuli ba ka gaba lafazin wato annubuwa ne ya canza shi da lafazin ar-risala tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu annabi ne manzo ne tunda Allah ya kiraye shi da waɗannan lakabba guda biyu ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak haka kuma ya faɗa ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la ya hazunka allazina yusari'una fil kufr amma da ya canza lafazin wa nabiyika yace wa rasulika manzon Allah yace masa a'a wa nabiyika zaka faɗa to dan haka duk abin da ya zo a shar'ance ba a buƙatar mutum ya canza ba a buƙatar ka dada ko ka rage iya inda aka tsira ka nan ya zama wajibi ka tsaya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul ijara mun tsaya ƙarshen babi na sha ɗaya baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin ɗaukan lebura ƙwadago daga lokacin la'asar wato izuwa faɗawar rana ko mu ce izuwa dare shine a hausa ne ake kiran irin daukan ma'aikaci daga wannan lokaci zuwa fadawar rana yammaci ake kiran shi amma ba kowa bake sanin haka sai manoma su suke daukan yan bare masu yi musu yammaci in aka ce yammaci daga bayan la'asar ka dauki dan barema yayi maka aiki zuwa fadawar rana shine a nan malam sai ya zo mana kinan karmu manta bayani ya gabata wannan malam na kafa hujja akan ba dole ba ne ba in za ka ɗauki lebura aiki cewa sai ka ɗauke shi yini cikakke tun daga hudowar rana har zuwa fadawarta ba laifi za ku iya jinga da shi ka ɗauke shi aiki wani yanki wanda yake na zamani in ma daga safe zuwa gushewar rana ko daga gushewar rana zuwa la'asar ko daga la'asar zuwa fadawar rana balma in aikin naka ba wani aiki ba ne ba laifi ba kana iya ɗaukar shi kuyi jinga minti talatin ko awa ɗaya ko awa biyu ya maka aiki ka biya shi gwargwadon iya awoyin da yi kamar yadda kasashen turai aiki ne da ake awoyi ne ake lissafi da su to shine ana malam ya zo mana da hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ke faɗa matsalul musulmi na wal yahudi wal nasara zan Allah ya ce misalin musulmi game da annabawan Allah da misalin yahudawa da 'yan mishan game da annabawan Allah da ya aiko musu zan Allah ya ce kamar sali rajuli wato kamar misalin wani mutum ne ista ajara kauman ya amaluna lahu amalan yawman ilallaili ala ajirin malu wato kamar misalin wani mutum ne wanda ya ɗauki wasu jama'a na ma'aikata wato domin su yi masa wani aiki wato shine shine su yi masa aiki tsawon yini tun daga hudowar rana har zuwa dare kenan yawman kamila shine ya ce kamar rajulin kamar misalin wani mutum ne ista'ajara qauman ya dauki wasu jama'a wato kwadago ya amaluna lahu amalan su yi masa wani aiki yauman yini cikakke ilan laili har izuwa dare kenan tun farkon yini har izuwa dare bayani ya gabata in aka ce dare farkon dare shine fadawar rana da zaran mun fuskanci yamma ba ma ganin kaskon rana a idanunmu to dare yayi an gane ko ba sai ka fara ganin duhu duhu ya fara shiga domin Allah ya faɗa sun ma'atin siyama ilal laili sannan ku cika azumi zuwa dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana mana dare shine fakewar kaskon rana sai ya ce ala ajrin ma'lum a bisa wani lada wanda yake sananne wanda bayani ya gabata in zaka ɗauki ma'aikaci aiki to ka tabbatar masa ga iya abin da zaka bashi don kada sai ya gama aiki sannan ku samu takon saƙa da ja'in ja shi ya ce kaza za a bashi kai ka ce a'a har ya kai ana samun bacin rai kafin mutum ya fara maka aiki ka gaya masa a nawa za ka mu wannan aiki ya faɗa in ka gaya maka ka ce ci gaba da aikin in bai maka ba ka nemi rage to haka dai ku dandance kafin ya fara aiki shine ya ce ala ajirin ma'alumin a bisa lada wanda yake sananne manzo Allah ya ce fa amilu lahu nisfan nahari wato yahudawa wato waɗannan ma'aikata da ya ɗauka aiki fa amilu lahu nisfan nahari sai suka masa aiki wato aiki na rabin yini menene rabin yini shine daga hudowar rana zuwa gushewarta misali in rana tana hudowa karfe bakwai to daga karfe bakwai misali in tana gushewa sha biyu da rabi kenan daga karfe bakwai zuwa sha biyu da rabi awa nawa muka samu awa biyan da rabi kenan suka masa aiki wanda yake na rabin yini faƙalu sai suka ce masa la hajata lana ila ajrika allazi sharaɗata lana wa ma amilna baɗi suka ce kai mai gida suka ce ba mu da buƙatar ladan da ka mana sharaɗi cewa in mun maka wannan aiki yini cikakke za ka biya mu kaza suka ce kai ba ma buƙatar ladan aikin da muka ma ma mun bar maka ba ma buƙatar komai ba za mu iya ba faƙala lahum shi wannan mai gida da ya ɗauke su aikin sai ya ce da su la ta fa'alu ya ce haba jama'a kar ku yi haka akmilu baqiyata amalikum ya ce ku yi ƙoƙarin cike sauran aikinku wa ku zo a jirakum kamila ya ce ku karɓi ladan ku cikakke ku yi haƙuri ku ci gaba da wannan aiki ku ƙarasa in kun gama ku karɓi ladan ku cikakke me za a yi fa'a bau sai suka ƙi game da ci gaba da wannan aiki wata raku suka dena aiki suka ce kai kwata-kwata muwa wannan aiki ba ma yi sai ya yi haƙuri tun da sun nace sun ce ba sa yi wasta a jara'a hari na ba sai ya ɗau wasu jama'a na daban bayansu domin ci gaba da wannan aiki an gane ko suka yarda za su yi masa aiki kenan daga gushewar rana daga sha biyu da rabi za su masa aiki zuwa fadawar rana tunda wannan su sun masa rabin yini sun ce su aikin nan ba za su iya ba ladan ma nasu sun ce sun bari ba su bukatar komai to sai ya wasu jama'a kenan aiki da sunan cewa za su ci gaba da wannan aiki su cike daga gushewar rana zuwa fadawar ta faqala sai ya ce akmilu baqiyata yawmikum hadha yace ya ku jama'a ku yi kokari ku cike sauran wannan yini ولكم الذي شربت لكم من الأجر abinda na ma waɗancan leburori na farko sharaɗin cewa zan ba su kaza misali zan ba su jika jika in sun gama wannan aiki zuwa fadawar rana an gane ko to kuma ku je jika jikar zan ba ku kaga aikin yini ne gaba ɗaya aka ce za a ba da jika jika to sun yi rabi suka ce sun fasa waɗanda za su cike aka ce ku je kuma jika-jikar za a ba ku kuje ku cike aiki shi ne ce wa lakum allazi sharatu lakum min al na gare ku abinda na musu sharadi na lada haka zan ba ku ni za a yi fa'amilu suka karɓi wannan aiki suka ci gaba da yi hatta idza kana hinu salati al-asr manzo Allah ya ce har aka kai lokacin da lokacin la'asar yayi lokacin la'asar shine lokacin da inuwar komai take kaiwa gwargwadon tsawonsa idan ka tsaya ka fuskanci yamma ka kalli inuwarka da ta sauko ta kai daidai tsawonka to lokacin la'asar yayi ko ka kafa wani kara ka kalli inuwa inuwar wannan kara ta kai gwargwadon tsawonsa to lokacin la'asar yayi to da aka kai lokacin la'asar kalu sai suka ce laka ma amilna ba'di suka ce kai abin da muke tabbatar maka aikin da muka yi mun bar maka ba ma bukatar komai wa laka al-ajrul ladhi ja'alta lana fihi ladan da kace zaka ba mu shi ma mun bar maka ba ma bukatar komai aikin nan ba za mu iya ba fa qala lahum sai yace da su akmilu baqiyata amalikum yace ya ku jama'a ku yi kokari ku cike sauran aikin fa inna ma baqiya minan nahari shay'un yasir karjinan lashi fa yace musu abin da ya rage game da yini dan abu ne dan kaɗan ba kun kai sallar la'asar tsakanin la'asar da fadawar rana duka awa nawa ne duka awa nawa ne kaddara cewa a karfe uku da minti arba'in da biyar lokacin la'asar ya shiga rana tana fadawa misali karfe bakwai ka ɗauka a karfe bakwai misali duka awa nawa aka samu awa uku da kwata awa uku da kwata ya ce ku yi haƙuri ku ci gaba da wannan aiki ku karasa abin da ya rage na yini dan abu ne dan kaɗan fa abawu sai suka ki suka ce wannan aiki su ba za su ci gaba da shi ni za a yi fasta a jara kauman wannan mutum sai ya koma ya je ya nemo wasu leburori na daban an yi amalu da ku bakiyata yaumihim su cike masa wannan aiki sauran yini su kenan daga karfe hudu sauran kwata kenan zuwa karfe bakwai awa uku da kwata kawai su ida cike masa aikin yini fa aminu bakiyata yaumi suka masa aiki game da sauran yinin kenan suka karasa aikin hatta gabati shams har aka kai lokacin da rana ta fake kenan dare yayi wastakmalu ajral fariqain kilayhima sai suka cike ladan waɗannan jama'a gaba ɗayansu wancan na farko an yi da su in suka yi aikin yini gaba ɗayansa za a ba su jika-jika waɗannan wanda za su yi daga gushewar rana zuwa fadawar rana aka ce za a ba su jika-jika suka ƙarasa wannan aiki waɗanda suka kama aikin daga lokacin la'asar zuwa fadawar rana shi wanda ya ɗauke su aikin ya ce jika bibi zan ba ku kenan kaga sun cike ladan waɗancan jama'u guda biyu waɗancan an yi alkawali da su aikin yi ne gaba ɗaya za a ba su jika-jika wannan an yi da su za a ba su jika-jika sun ki cike aikin su waɗanda suka ƙarasa aikin gaba ɗaya kowa sai aka ba shi jika biyu maza Allah sai ce fa zalika masaluhum wa masalu ma kabilu min hadha nur maza Allah ya ce wannan shine misalin su wato da misalin abin da suka karba wato na wannan haske da Allah ya turo ni da shi ko na wannan haske da Allah ya turo manzanninsa da shi shine haske wanda yake na musulunci waɗannan jama'a na farko kamar yadda bayani ya gabata wanda aka ɗauke su da sunan su yi aiki tsawon yini cikakke tun daga hudowar rana har zuwa faɗawarta wato su ne yahudawa wane ne ya ɗauke su aikin ubangiji subhanahu wata'ala menene aikin da ya dora musu shine yin imani da manzanninsa gaba daya har zuwa cikamakin manzanni fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da Allah ya turo musu annabi Musa Allah ya dauke su da sunan za su yi aiki menene aikin su yi imani da duk manzannin da suka gabaci annabi Musa sannan su yi imani da duk manzannin da za su zo bayan annabi Musa har izuwa cikamakin manzanni suka karbi wannan aiki suka ce za su yi suna nan suna aikin suna aikin da annabi musa ya gama wato saƙonsa kenan misiyon ƙin shi ya gama sai allah ya turo annabi isa maimakon su yi imani da annabi isa su ci gaba da wannan aiki sai suka watsar da wannan aiki rana tsakiya kai tsaka suka ce a su ai kwata-kwata ba su yarda da annabi isa ba annabi isa suka ce dan zinin bani ma suka yi famar yaya za a yi su gama da shi to shi kuma ka'ida duk wanda ya kafirce ma manzo ɗaya daga cikin manzannin allah imaninsa da sauran manzanni gaba ɗaya ba zai amfane shi ba domin ya bambanta tsakankanin abubuwan da allah ya haɗe su duk abin da Allah ya haɗe shi in ka ce bambanta shi za ka yi to in ka bambanta shi ka kafirta ubangiji ta'ala ya jimulci yin imani da manzanni gaba ɗaya dole ne mu yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya da wanda Allah ya bamu labarinsu da wanda bai bamu labarinsu ba a jimulce duk wani manzo da duk wani annabi mun yi imani da su don haka ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا da haka ubangiji ta'ala ya tabbatar da kafircinsu ya tabbatar da cewa abin da ya tanada musu a gobe kiyama azaba ce ma abuciyar wulakanci domin sun bambanta tsakanin manzannin Allah sun yarda da annabi Musa kuma sun kafirce ma annabi Isa bugu da ƙari sun kafirce ma cikamakin manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan gwalgwadon risala ta annabi Musa sai aka ɗauke ta daga hudowar rana kenan zuwa kushewar ta rana tsakiya sannan Allah sai ya turo annabi Isa annabi Isa ne za a yi yan mushin sai suka yarda suka ce za su ci gaba da wannan aiki suka yi imani da annabi Musa kuma suka yarda da annabi isa cewa za su yi wannan aiki har zuwa fadawar rana suna cikin wannan aiki lokacin la'asar yayi annabi isa ya gama sakonsa cikamakin manzanni ya zo manzan rahama muhammad sallallahu alaihi wasallama sai suka ce a ai ba su yarda da shi ba su kawai annabi isa suka sani aka yi aka yi da su su yarda da manzancin manzan allah sallallahu alaihi wasallama su ci gaba da wannan aiki suka ce a suka ce kai wannan ladan ma sun bari su ba sa bukata su kawai sun wadatu da annabi isa sun wadatu da annabi isa don haka sai suka watsar da wannan aiki sai aka sake ɗaukan wasu jama'a wannan aiki su wane ne aka ɗauka wannan aiki mu ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yarda da annabi Musa manzo ne wanda Allah ya turo shi zuwa banu Isra'il haka annabi Isa mun yarda da shi cewa manzo ne na musamman wanda Allah ya turo shi zuwa banu Isra'il haka manzan da Allah ya turo mana mun yarda da shi mun amince masa shine cikamakin manzanni don haka ubangiji ta'ala sai ya mana tanadi tanadi wanda yake mai girma ita ce aljanna a gobe kiyama ladan waɗancan na farkon da ladan waɗannan na biyun gaba ɗaya sai Allah ya jimurce ya bamu shine yace wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka gasgata ubangijinsu suka gasgata manzanninsa gaba daya walam yufarriqu baina ahadin minhum ba su bambanta tsakanin daidai da ɗaya daga cikin manzannin Allah gaba ɗaya manzannin Allah suka yi imani da su ubangiji ta'ala ya ce ula'ika waɗannan mutane saufa yu'tihim ujurahum da sannu ubangiji ta'ala zai ba su ladan su lada cikakke ubangiji ta'ala zai ce wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba majikai ne game da wato bayansa muminai don haka yana daga cikin addu'ar muminai la nufarriqu baina ahadi min rusuli to a takaice malam ya zo da hadisin kamar yadda bayani ya gabata don ya nuna mana halaccin mutum yana iya ɗaukan lebura aiki daga bayan la'asar daga lokacin la'asar zuwa fadawar rana lalle ba dole bane sai ka dauki lebura aiki tsawon yini cikakke qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu man ista'jara ajiran fataraka ajra fa amila fihi al-musta'jiru fazada aw man amila fi mali ghayrihi fastaqbal qala haddathana abu al-yaman huwa al-hakam ibn nafi' قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب قال حدثني سالم بن عب... سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانهدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقرب قبلهما أهلا ولا مالا فانا ابي في قلب شيء يوما فلم أره عليهما حتى ناما فهلبت لهما قبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أنا أغبك قبل فكرهت أن أغبك قبلهما أهلا أو مالا فلبثت ولقده على على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا قبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أهل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتهرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نهن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya ɗauki lebura aiki leburan ya gama masa aiki fataraka ajirahu ya raina ladan nashi ya ƙi karɓa ko kuma kafin ya karɓi wannan lada wani uzuri ya ɗauke shi kai baka san ba ina za ka iske shi ka ba shi ladan shi an gane ko ma'ana hukuncin mutumin da ya ɗauki lebura aiki leburan ya gama aiki bayan ya gama aikin wani uzuri ya ɗauke shi ba tare da ya karfi ladansa kai kuma baka san ina za ka gan shi ka ba shi haƙƙinsa ko kuma ya raina ladan sai ya tafi saboda ka ɓata masa rai ka fusata shi fa'amila fihil musta'ajir shi mai gidan wanda ya ɗauki leburan wato sai ya ci gaba da wato tafiyar da wannan haƙƙin leburan ya ringa tattala wannan dukiya kenan yana bunƙasa ta faza da har ta ƙaru ka buɗe wani hannun jari wani ɓangare na kasuwanci da haƙƙin wannan lebura ka ringa juya masa au mana amina fi ma da gari ko kuma mutumin da ya ɗauki dukiyar wani ko kuma wani da ya baka dukiyar shi ajiya sai ka ringa kasuwanci da wannan dukiya ta shi ka ringa bunƙasa ta fastafugal wannan dukiya har ta ƙaru ya baka ajiyar miliyan ɗaya kaga da a ajiye kuɗi haka ya kamata a sayi abin da zai iya ƙaruwa ka ringa juya wannan kuɗin ya ƙaru ya ƙaru ya zama miliyoyi ka ito yaya ya kamata a yi shine anan malam kenan yayi babi na musamman shine anan sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa in qalaka thalathatu rahabin mimman kana qablakum manzon allah ya ce wasu mutane uku daga cikin waɗanda suka gabace ku manzon allah ya ce sun tafi hatta awawul mabita ila gari har aka kai lokacin da suka taro jiki zuwa wani kogo wato domin wato neman wurin kwana cikin tafiya ne suke mutane ne guda uku daga cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu manzan Allah yake ba mu labari waɗannan mutane uku suna cikin tafiya lokacin bacci ya yi shine ya ce hatta a waulu mabita ila garin har suka kai lokacin da suka taro jiki zuwa wani kogo domin su kwana domin lafazin awawo an ciro shi ne daga al'iwa in aka ce al'iwa shine taro jiki kenan taruwa shine kenan suka taro jiki domin su samu wurin kwanci suka shiga cikin wani kogon dutse shine yace fadakhaluhu suka shiga cikin wannan kogo shigar suke da wuya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa fanahadarat sakratun min aljabal sai wani fan dutse daga saman dutsen sai ya faɗo fansaddat alaihi mulgara fasaddat fasaddat alaihi mulgara wannan fan dutse da ya faɗo sai ya toshe musu kofar kogon shigar suke da wuya wannan kogo da suka shiga domin su kwana suna shiga kawai sai wani katon dutse daga saman dutsen wanda yake da kogon wani katon dutse sai ya fado daidai da kofar kawai sai ya tushe kofar dutsen da yaya za a yi a iya ture shi faƙalu lokacin da suka falka suka samu kansu a cikin wani yanayi wanda yake na hallaka saboda hallaka ce ido da ido suka gani faƙalu sai suka faɗa junansu da juna suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakra ku san da cewa fa babu abin da zai tsiratar da ku ko kuma babu wanda zai tsiratar da ku babu abin da zai tsiratar da ku min hadhihi sakra game da wannan katon dutse da ya toshe muku kofar wannan kogo illa an tad'u Allah bi illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum sai kawai roƙon Allah da kyawawan aikin ku kama kafa da kyawawan ayyukan ku aikin da kuka san kun yi dan Allah to ku kama kafa da wannan aiki ku roƙi ubangijin ku yayi muku wannan kunci shine tawassuli kenan ka ambata wani aiki da kai tsakaninka da Allah ka daga hannu ka yi addu'a shi ne anan suka ce illa an tadu'ullaha sai dai ku roƙi Allah bi salihi a amalikum wato da kyawawan ayyukan ku ku kama kafa da wannan aiki faƙala rajulun minhu sai wani ɗaya mutum daga cikinsu kenan daga cikin su ukun ɗayansu ya tashi ya tsaya ya ce Allahumma ya Allah kana li abawani shaykhani kabirani ya ce ina da mahaifa biyu waɗanda suke dattawa kwanukan rayuwa sun tura an gane ko kanali abawani shaikhani kabiran ya ce ya ubangiji ina da mahaifa biyu uwa da uba wanda dattawa ne girma ya ci musu wa kuntu la agabiku kuma ahlan wala malan ya ce gabanin shayar da su ya ce ba na shayar da iyali na matata da ‘ya'yana ya ce wala malam ko dukiya ta ma'ana bayina lafazin la a gabi ko an ciro shi ne daga algabuk idan aka ce algabuk wato abin da ake sha a lokacin mareci lokacin yamma kenan madara wadda ake tatsowa da yamma ita ce ake kiranta algabuk to wadda ake sha a lokacin safiya fa as-sabur shine yace wa kuntu la agbiqu qablahuma ahlan wala mal yace na kasance yace bana shayar da iyali na matata da ƴaƴana wala malan yace ko dukiya ta ma'ana bayina yace bana shayar da su gabanin mahaifana kaga ne ake nuna mana ashe mumini a rayuwa ba shi da waɗanda suka wuce mahaifansa duk wani alkhairi idan ka samu a farko wanda ya dace ka gabatar masa da wannan alkhairi wanda shi ne sababin zauwar ka duniya in ba dan uwa da uba ba a cikin ba wanda za a same shi don haka mumini a rayuwarsa dole ya fifita ƙaunar uwayensa da kyautata musu sama da duk wani wanda yake so bayan Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. don haka a nan yake nuna mana wannan irin yadda yake kimanta uwayen shi yake darjanta su ga matarsa ga 'ya'yansa ga bayan shi baya fara ba su su sha kafin ya ba uwayen shi sai in uwayen shi sun sha sun raza sannan ya kai ma matar shi da 'ya'yan shi sannan kuma ya kai ma wato bayansa sai ce fana adi fi balabi shaidin yau mana ya ce wata rana game da neman wani abu wanda yake na ciyawa kenan domin dabobi ne yake kiwo neman ciyawa sai ya yi nisa da shi ya ce falon urihi alaihi ma hatta na ma ban dawo ba ga mahaifan nawa sai da bacci ya dauke su dawo wadda nake sai na samu sun yi bacci ne za a yi fahalautu na kuma ga buka kuma ya ce sai na tatso musu madararsu kamar yadda na saba a kullum ina tatsowa in shayar da su fawajattu huma na'imain sai na same su suna bacci fakarihtu ana agbika qabla huma ahlan aw malan yace sai nayi kyamar in shayar da iyali na matata da 'ya'yana ko bayina qabla huma kafin mahaifana su shaye ce ina kin haka in nayi haka ina ganin ban darjanta uwaye na ba a ce sai na ba matata sai na ba 'ya'yana sai na ba bayina sannan in sun raga sannan in ba mahaifana da za a yi sai ya ce falabistu sai na zauna walƙadahu ala yadayya ya ce gidauniyar tana hannuna a rike an tafi rusti ƙabahuma ina jiran falka wasu su falka in ba su su sha sannan in kai ma matata da 'ya'yana ya ce hatta bara alfajiru har aka kai alfijir wato ya keto a wata riwaya sai yake cewa wasu biya ne ya taba gauna minal ju au kama kada ya ce ga ya kankanan yaran sai birgima suke saboda tsabar yunwa yaran sai birgima suke suna birgima a kan ƙasa saboda yunwa suna buƙatar a basu su sha ya ƙi ba 'ya'yan nasa yana jiran uwayen shi su falka mahaifan shi su falka su sha sannan ya ba yaran da matar tashi su sha ya ce fa yake cewa an ta ziru ba kuma ina jiran falkawarsu ya ce ba su falka ba hatta bara alfajir sai da alfajir ya keto sannan suka falka shi ne ya ce fastai ba da alfijir ya keto suka falka fashari ba ga buka kuma suka sha wannan madara sannan bayan sun gama na kai ma matata da 'ya'yana suka sha ya ce allahumma ya allah in kuntu fa'altu zalika in har na aikata wannan aiki ibtiga a wajihika wato dan girman fuskarka ma'ana na yi saboda kai ya ce fafarriji an nama na hanufi ya ce ya Allah ina roƙonka ka yayi mana abin da muke ciki na wannan min hadhihi sakara na wannan dutse ya Allah ka kusan mana da shi ya ce wannan aiki ya Allah in haddan kai na yi shi na yi saboda girman fuskarka ya ce fafarriji an nama na hanufi min hadhihi sakara ya ce ya Allah ka yaye mana ma na hannu fihi abinda muke ciki min hadhihi sakara na wannan dutse da ya toshe mana kofar teku kogo yace ya Allah ka yaye mana shi ni za a yi manzon Allah ya ce fanfarajat shi'a dutsen sai ya dan janye amma la yastafi'una al-khuruja ba sa iya fita ta wannan kofa dutsen ya dan janye Allah ya karba addu'arsa to amma inda ya zamanto janyewar da ya ba sa iya fita ta nan qala annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa qala al-akhar wato sai wani na daban kenan nabiyin sai ya tashi ya ce Allahumma ya Allah kanat li bintu ammi ya ce ina da wata fiyar ammi na diyar ammi kenan kuzin kin shi ce kenan in ma ya kasance in aka ce ammi dan uwan mahaifinka wanda in ma da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uba ɗaya suke uwa kowa da tashi ko kuma uwa ɗaya suke uba kowa da nashi shine kenan ake kiran shi onkul ko dan uwan kenan mahaifi shine yace Allahumma kanat li bintu ammi yace ya Allah akwai wata diyar amina kanat ahabban nasu ilayya ta zamanto ita ce mafi soyuwar mutane a wajena duk a cikin mata na duniya ya ce ba macen da nake so sama da ita ya ce fa'arattuha an nafsiha nainihin ta tabbatar min da kanta in yi shashanci da ita famta na atibini ta kiyam nayi nayi da ita taki ya ce hatta alammat biha sanatun minas sinin har aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na fari alam matbiha ta sauka da ita ma'ana aka yi katari ga shekara ta yunwa ta mamaye jama'a faja'atini sai ta zo mun ta nemi cewa in taimaka mata sai na ce ba zan taimaka miki ba sai da sharadi ta ce menene sharadin ya ce shine ki tabbatar mun kanki in yi yanda na ga dama da ki bayan da za ta yi ta yarda da wannan sharaɗi nashi shine yace fa adaituha 20 wa mi'ata dinar na danka mata dinari 120 dinari 120 ka ɗauka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dinari ɗaya da ya aiki urwa albariki da dinari ɗaya aka sayo raguna guda biyu da dinari ɗaya aka sayo raguna guda biyu yanzu kaddara cewa duk dinari ɗaya zai sayi rago biyu dinari ɗari da ashirin aƙalla kenan raguna ɗari biyu da arba'in kuɗi kasa ma kowane ragon kai masa jikka ashirin nawa za a samu miliyoyi kan akalla sai ka samu wajen miliyan kusan arba'in da takwas ko sama da haka a kaɗan a'a bai kai haka ba kamar misali jikka ashirin ashirin su ɗari biyu da arba'in misali ka ɗauka kowane rago ma ka ɗauke shi a jikka ashirin aƙalla kuɗin da ya damƙa mata a takaice dai kuɗaɗe ne masu yawa sai da ya damƙa mata dinari ɗari da ashirin saboda tsabar son da yake mata da ƙaunar da yake mata ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha a bisa sharaɗin ta kadaitar mun tsakanina da kanta kenan in yi yanda na ga dama da ita fa fa'alat bayan da za ta yi ta aikata ta ce masa ta yarda da sharadin ta amince shine yace hatta idza qadartu alaiha har aka kai lokacin da na samu dama a kanta tunda na damka mata kuɗi kuma ta yarda ta amince shine yace a wata riwaya shine shine anan yace hatta idza qadartu alaiha har aka kai lokacin da na samu dama a kanta a wata riwaya shine yace lokacin da na tsugunna yace tsakanin kafafuwanta yana nihin zai yi shashanci da ita qalat sai ta ce la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bi haqqi tace wallahi bana halatta maka ka bude rifi sai da haƙƙinsa ma'ana ba za ka sadu da ni sai da haƙƙin saduwa shine hanya ta aure a wata riwaya lokacin da ya tsugunna tsakanin ƙafafuwan da ta ce wani ka ji tsoron Allah kar ka sake ka buɗe rufi sai da haƙƙinsa a lokacin nan ya ce fata harrashtu min alwuqu'i alaiha sai na samu wani kunci a zuciyata game da abka mata tsoron Allah ya kama shi ya mamaye zuciyarsa take yanke tashi ya barta shine sai ya ce fansaraftu anha na juya na batta wahiya a habbun nasu ilayya alhali ita ce fa mafi soyuwar jama'a a wajena duk wace mace da ta kwana a doron ƙasa ba macen da nake so sama da ita amma tare da haka na tashi na batta wata rattu zahaban da zai a akwai ya ce kai kudaden da na bata ma gaba ɗaya na bar mata ko dala ban karɓa ba ya ce allahumma ya allah in kuntu fa'altu zalika in har na aikata haka ibtiga a wajhika dan girman fuskar ka saboda kai yace fa furuji anna ma na hanfi yace ya Allah ka yayi mana abin da muke ciki na wannan kunci fanfarajati sakhra manzo Allah yace kai tsaye dutse sai ya janye gaira annahum la yastati'una al-khuruj minha sai dai ba sa iya fita ta wannan tsaga dutsen ya dan ƙara janyewa amma ba sa iya fita ta nan قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa qala thalith na ukun ya tashi yace Allahumma ya Allah inni sta'ajartu ujara'a yace ya Allah ni na dauki leburori haya na dauki leburori aiki fa a'adaituhum ajrahum sun gama mun aikin da na dauke su kuma na ba su ladan su sai yace gairar rajulin wahidin yace sai dai mutum daya daga cikinsu tara kallazi lahu ya bar ladansa wa zahaba ya tafi ya kawai ba tare da ya karba haƙƙinsa ba lafazin ujara jam'i ne na ajir ajir shine kenan kwadan kwadago ko kuma ka ce lebura kenan shine yace Allahumma ya Allah inni sta'ajartu ujara yace lalle ni na dauki leburori aiki sun gama aikin fa'a a baituhum ajrahum na biya su ladansu ghayra rajulin wahidin yace banda mutum daya taraka alladhi lahu yace ya bar abin da ke gare shi na lada bai karba ba wa zahaba ya tafi ya shiga sha'aninsa fa sammartu ajrahu yace sai na ringa wato bunƙasa ajrahu ladan shi ta hanyar kenan noma da kiwo da kasuwanci ya ringa bunƙasa wannan ladan ne shine yace fasammartu yace sai na wato bunƙasa ajrahu ladan shi hatta kasurat minhu al-amwal sai da dukiyoyi dukiyoyi suka yawaita kamar yadda yake cikin aiwa shine anan kenan zamu iske yace fa ja'ani ba'da hin bayan wani lokaci sai ya dawo wajena faƙala sai ya ce ya abdallah ya ce ya kai bawan Allah ko ka gane ni ya ce e ya ce sai ka faɗa ya ce ni ne lokaci kaza da muka maka aiki ‘yan uwana sun karɓi ladansu ni kaɗai ne ban karɓi na ba don haka yau ina da buƙatar ladana na dawo in karɓa kamar yadda yake cikin wata riwaya ya bashi sani sai ya ce masa addi ilayya ajiri ba ni ladana shi nake buƙata haƙƙina nake buƙata a yau kenan don haka a nan in akwai wani haƙƙi na wani a wajen ka to kar ka yi tsammani fa dan baka haɗu da shi ba ko wannan ka yi ƙoƙari ka kyautata wannan abu ka ajiye domin akwai lokacin da takan iya yiwuwa wata rana kamar yadda hausawa suke cewa idan ta masa daren kure zai waiwayo wannan abu wanda yake na shi shi ne ya ce addi ilayya ajiri ya ce ba ni ladana fa qultu lahu sai na ce masa kullu ma tara min ajilika duk abin nan da ka gani saboda kai ne ne kamar yadda yake cikin wannan riwaya min ajilika saboda kai kamar yadda kuma yake cikin wata riwaya min ajirika duk abin nan da ka gani gaba daya wato yana daga cikin ladan ka ne sai ya ce nuna masa min al-ibli dukkan waɗannan raƙumma wal bakari da waɗannan shanu wal ganami da waɗannan kankanan dabobin tumaki da awaki warraƙi da waɗannan bayi duka naka ne sai da ya cika dawaye garke ga na raƙumma ga na shanu ga na tumaki ga na awaki ga bayi faƙala sai ya ce ya abdallah ya ce ya bawan allah ya ce la tastahzi bi ya ce karka yi izgini da ni ya za ka ce wannan dukiyar duka dukiya ta ce shi abin ya ɗaure masa kai yaya wannan tarin dukiya mai yawa gaba ɗaya a ce tashi ce ya ce la tastahzi bi ya ce karka yi izgili da ni fa qultu sai na ce masa inni la astahzi bika ya ce ni fa bana izgili da kai gaskiya ce nake faɗa maka duk abin nan da ka gani gaba ɗaya dukiyar ka ce da ya tabbata haka ne manzon Allah ya ce fa akhazahu kullahu gaba ɗayan dukiyar sai ya kwashe ta yayi mai ta fastaqahu ya kore shanin da raƙumman da tumakin da awakin da bayan gaba ɗaya ya kore ya tafi da su da ce falam ya turfin min hushaya daidai da yala akuya ɗaya bai bar masa ba gaba ɗaya ya kore ya tafi da su an gane ku kaga wannan ai kamata ya yi hal jaza'u da ihsani illa da ihsan man asida ilaikum ma'rufan fa kafiru kamata ya yi ma anan ka ware masa wani garke wanda yake mai yawa in ma ko ka ɗauki na raƙumma ka ware ko na raƙumma ko na shanu ko na tumaki da awaki ka bashi gaba ɗaya ya kura ya tafi shine ya ce falam ya turuk min shay'an ya ce daidai da wani abu ko mun kankantar ce ce ba abin da ya bari ya ce allahumma ya allah fa in kuntu fa'altu zalika in har na kasance na aikata wannan aiki ma'ana wannan rukun amana ibtiga a wajhika dan girman fuskar ka nayi saboda kai ya ce ba furuji an nama na hannufi ya Allah ka yaye mana abin da muke ciki mazan Allah ya ce famfara jati sakra take yanke mazan Allah ya ce dutse kawai sai ya yi bakar yamshu na gaba ɗaya suka fita ubangiji ta'ala ya fitar da su daga cikin kuncin da suka samu kansu wannan dama alkawali ne na Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita duk kuncin da ka fada to Allah zai nuna maka mafita kaga wannan a baya sun tsaya sun yi wani aiki saboda ubangijinsu sun tsarkake niyya gaya kuncin da suka fada suka kama kafa da wannan aiki suka roki ubangiji subhanahu wata'ala take yanki Allah ya karbi addu'arsu shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana ta'arraf ila Allah fi rakhai ya rifka fi shidda ka sanu ubangijinka a lokacin yarwa ma'ana lokacin da kake cikin sakewa da jin daɗi kake da nishaɗi to ka tsaya ka tanada ayyuka na ƙwarai lokacin da ka faɗa cikin tsanani ubangiji ta'ala zai sakauta maka ma'ana zai fitar da kai game da duk kuncin da ka faɗa to don haka wannan hadisi malam ya shigo da shi a nan cewa idan mutum ya bar ladansa a wajenka bayan ya gama aiki ba dannewa ba za ka yi wannan lada na shi dole za ka aji ran da ka haɗu da shi ka isar masa da haƙƙinsa in ka yi ƙoƙarin bunƙasa wannan ladan nashi to wannan kuma ka kyautata ka yi aiki wanda yake na a zo a gani an gane ko duk ran da ya dawo ko bayan shekara nawa ya dawo dole ka ɗauki hakkin shi ka bashi in ma sawa'an wani uzuri ya ɗauke shi ko kuma a a wani takon saƙa kuka samu ya yi fushi ya bar ladan nashi to duk ran da ya dawo ya huce ya dawo dole ka bashi hakkin shi kuma in ka yi ƙoƙarin bunƙasa wannan ladan nashi to ka yi saboda Allah in ya dawo in jika guda ce misali ya bar maka ka ringa kasuwanci da ita in ta kai miliyan guda abin da ya dace in ya dawo ran da ya dawo ka damka masa wannan miliyan kin gaba daya idan kayi haka kayi aiki wanda yake na kwarai kuma a takaice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku na yin tawassuli shine yin tawassuli da aiki wanda yake na kwarai an gane ku in akwai wani aiki da ka san kayi tsakaninka da Allah lokacin da wata bukata ta sayo ka gaba wani abu da kake bukatar Allah ya baka ko wani abu da kake bukatar Allah ya yaye maka to sai ka ambata wannan aiki naka ka ce ya Allah ni dai bawanka ne lokaci kaza ya Allah na aikata aiki kaza ya Allah dalilin wannan aiki da na ya Allah ka karba addu'ata ka daga hannu ka yi addu'a ya Allah ka biya mun bukatata to don haka ake buƙatar ya zamanto mutum ya gabatar da aiki na ibada kafin ya daga hannu ya yi addu'a shi ne muke faɗa muke maimaitawa kariya bayan bugu wai mutum ya gama addu'a wai sannan zai yanka wanda yankan ba ibada ce mai zaman kanta kamata ya a ce yankan ya gabaci addu'ar wannan yanka ka tsarkake niyya ka yi don allah ka yi sadaka sannan ka daga hannu ka yi addu'a dalilin wannan yanka da kai saboda Allah Allah zai karba addu'arka tare da cewa abu ne sananne daman yin yanka bayan addu'a wannan daman ba sharadi ba ne ba an gane ko na cewa addu'a kaza sai an mata yanka wannan kwata-kwata wannan baya cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata hanya ce dai wadda take ta daban wadda dai a bayyana take kowa ya sani kamar yadda wani yake gaya mu wani ne ya ga ciwo ne kurji ne a kafarsa ya ce wannan kurjin ya jima ya ce wallahi ya jima bai warke ya ce wannan maganin shi a samu shekararren zakara ya ce to zan zo maka da shi in kayan ka ka ɗau jinin ka bar nama tunda ya san dabarar da yake ya ce zan zo maka da shi in an yanka ka ɗau jinin ni ka bar nama to a takaice ne a nan misali abin da muke so gane duk wani aiki na ibada wanda Allah ya shar'anta to yana ɗaya daga cikin hanyoyi na tawassuli na mutum ya gabaci Allah da wannan aiki ka daga hannunka ka ambata wannan aiki ko ya kai shekara nawa in dai kana tana da wannan aiki ya Allah lokaci kaza na yi kaza ya Allah wannan aiki da na yi saboda kai ya Allah ka biya mun bukatata باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي هو يحيى بن سعيد القرشي الأموي قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن شكيك هو أبو وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمئة ألف قال ma narahu illa nafsa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin mutumin da ya ba da kansa haya domin ya yi dako a gadon bayansa a labta masa kaya ya ɗauka a gadon bayan shi kai inda ake buƙatar ya kai a biya shi kuma ta saddaka bihi sannan abin da aka biya shi na ladan wato ya ɗauka ya yi sadaka da shi ya ce wa azirul hammal da bayani game da hukuncin ladan dandako in aka ce hammal shine dandako an gane ko domin min alhamd ne in aka ce alhamd ɗaukan kaya hamid kenan maɗaukin kaya hammal mai matukar ɗaukan kaya kenan a takaice shine dandako shine yace babu man ajira nafsahu baban da ke bayani game da mutumin da ya ba da hayar kansa li ya hamila ala zaharihi domin ya yi dako ala zaharihi a gadon bayansa sun mata saddaka bihi bayan ya yi dakon an biya shi kuma ya ɗauki ladan da aka bashi ya yi sadaka wa ajiyar lahammal da bayani game da hukuncin ladan ɗan dako shi ya halatta ko bai halatta ba mutum ya yi dako in an biya shi mutum ma'ana ya ba da kanshi a ringa lauta masa kaya in ya kai a biya shi ya halatta ko bai halatta ba shine yace kenan wa ajrul hammali shine anan sai yazo mana da hadisin Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza amarna bis sadaqa idan ya umarce mu cewa mu yi sadaka mu yi kokari mu yi sadaka mu ba Allah rumci in balaka ahaduna ila suki yace ɗaya daga cikin mu zai tafi kasuwa an gane ko idan manzon Allah ya ce ku taimaka ku taimaka ku kawo sadaka a lokacin nan ya ce in balaka ahaduna ila suki ma'ana sahabbai sai su watso duk wanda bai yada abin da zai ɗauka ya bada me za a yi sai ya tafi kasuwa fa yuhamil ya ringa neman dako an gane ko idan ya samu dakon ya yi fa yusibul mudda sai ya samu mudu ɗaya na abinci ka lauci kaya a gadon bayan ka kai inda ake buƙatar ka kai sai a ɗauki mudu ɗaya na abinci a baka kamar misali tiyar hatsi ko mu ce ta alkama ko ta shinkafa a baka ɗaya daga cikin hudunta a kasa ta hudu a baka ɗaya shine ya ce fa yuhamil ɗayan namu sai ya je ya yi dako fa yusibul mudd wato ya samu mudu na abinci wa inna li ba'dihim in ya samu wannan mudu fa kawowa zai yi sadaka da shi ya ba Allah da shi sai yace wa inna li ba'dihim yace lalle na ga ɗayan su waɗanda suke zuwa su je su yi wannan dako a wannan lokaci su samu mudu ɗaya su zo su bada sadaka yace wallahi na ga wani daga cikin su da mi'ata alf a yau ya mallaki dirhami dubu ɗari kamar misali mutumin da ba shi da daidai da dala goma a wannan lokaci a ce a yau ya samu yana da miliyan ɗari ko mutumin da ba shi da jikka guda a wannan lokaci a yau yana da miliyan ɗari shi ne ya ce wa inna da ba a lami a ta'alfi ya ce ɗaya daga cikinsu ya ce wani daga cikinsu ya ce wallahi a yau ya mallaki wato shi ne dirhami dubu ɗari kamar ka ce yau yana da miliyan ɗari mutumin da da daidai da jikka guda bayyana kala sai ya ce ma na rahu illa nafsahu ya ce wallahi mu ba ma zaton wane ne wanda yake zuwa yi wannan da face shi da yake mana riwayar shi abu mas'ud al-ansari yana daga cikin waɗanda suke zuwa su je su yi wannan da su zo su ba Allah da ci to kaga mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na farko yanda suka rayu rayuwa ta kunci sadaka za a bukata amma ba su da abin da za su dauka su bada kuma tsammanin ka in suna da wata sana'a can daban sun je su yi da ku kuma wannan yana nuna mana mumini duk cikin yanayin da yake ya kamata mumini ya zamanto yana da sana'a domin ta hanyar sana'a mumini yake kare mutuncinsa domin babu abin da ke bujuro bawa zuwa kaskanci da wulakanci sama da rashin sana'a saboda duk wanda ba shi da sana'a to ba yanda za a yi dole roƙo zai zama shi kuma game da roƙo akwai kaskanci akwai wulakanci ka zama maroƙi sai dai ka roƙa a baka to don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace ɗayan ku yace na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa yace wallahi ɗayan ku da zai dau igiyarsa ya ko ya je bayan gari kan duwatsu ya je yayo itace ya jaƙo wannan kan icce a gadon bayansa ya zo gari ya sayar da wannan icce dan kudaden da ya samu ya biya bukatar sa maza Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da ya je ya roki wani sawa'an wanda ya rokan ya bashi ko ya hana shi ka dau igiyar ka ka je ka yo kan icce ka zo ka saida ka biya bukatun ka shi ya fi ka zama dan maula sawa'an an baka ko an hana ka to don haka wannan yana nuna mana musulunci bai gadi ba zaman kashe wando shine albaqala ma'ana kawai mutum ya zauna ba sana'a ya dura kafa ɗaya akan ɗaya duk wanda ba shi da sana'a to ya yadda yana kusa da cin haram saboda duk ta wata hanya dama abin da zaka roƙa haramun ne kake ci domin roƙo haramun ne sai da dalilai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ka zo haka kawai kana da ƙarfin da zaka je ka yi sana'a ka ƙi zuwa ka yi ka zamanto ɗan maula to wannan kasancewar duk abin da mutum yake karɓa haramun ne domin za Allah sallallahu alaihi salama ya faɗa duk wanda yake roƙon mutane haka kawai domin ya yawaita ma kansa dukiya shi baya zuwa ya nema manzo Allah ya ce ya san da cewa garoshin wutar jahannama da yake roƙa tashi ta rage ya kankanta ma kansa ko ya yawaita a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake roko alhali yana da karfin da zai je wata sana'a to ya san da cewa a ranar kiyama zai tashi kwarangon fuska kashi ba nama skelet kenan kashi kawai fuskar zai tashi daga an hango shi a fagen alkiyama an san dan maula ne a rayuwarsa ta duniya yana da karfin yin sana'a baya zuwa yi kuma a nan ‘yan uwa abin da za mu kalla in muna takamar wata daraja da matsayi shin mun kai sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ya yi da kowa ne ne ba zai yi da ko ba a cikin don haka sana'a ba ta da kankanta duk wata sana'a in dai Allah ya halitta to ba abin kunya ba ne ba abin aibi ba ne je ka kai sana'a je ka kai sana'a saboda ta hanyar sana'ar za ka ci ka sha game da abin da Allah ya halitta maka kuma ta hanyar sana'ar duk wani abu wanda yake na taimako da agaji kai ma za ka ka taimakonka da agajin ka bakin gwargwadon haka amma duk wanda ya zauna baya da sana'a to yana gab da cin haram don haka musulmi an abin da aka san da shi ya tashi ya nemi sana'a ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم ولحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يقول بهذا الثوب فما زاد على فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بئه بي كذا فما كان من ربهم فلك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن ابن طاووس عن أبي هو طاووس كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا ولا يبيع هادر اللباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع هادر اللباد قال la ya kunu lahu simsara wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin ladan dillanci in aka ce samsara shine dillanci ko ka ce dillalanci kenan ka kara lamun guda biyu ta a hausa ke duk da cewa in aka ce wannan dillanci ma dai ba hausa ba ce larabci ne asalin kalmar kalima ce arabiya kenan aka hausantar da ita dallala ake kiran shi shine a hausa muke cewa dillali kenan to shine a samsara ma'ana babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ladan dillalanci shin ya halatta ko bai halatta ba kai dillalanci a biya ka shine anan sai malam ya zo da asar na ibn sirin da aba da ibrahim ibn yazid an-naqi da alhassan ibn abil hassan albasari shine ya ce walam ya rabun sirin muhammad ibn sirin wa aqa da aqa ibn abi raba wa ibrahim da ibrahim ibn yazid an-nakhai wal hasan da hasan ibn abil hassan albasari ya ce walam ya rabi ajirin simsari ba sa gaba ɗayan waɗannan malamai ba sa ganin laifi game da ladan dillali ya yi dillanci a biya shi suka ce wannan ba laifi ba ne domin dillalanci sana'a ce amma a yi gaskiya sai ce wa ƙalabunan abbas abdullahi dan abbas na faɗa la ba'asa an ya kula bi'i haɗa tsau ba ya ce ba laifi mutum ya faɗa ma dillali ya ce masa bi'i haɓar ba je ka sayar mun da wannan riga an gane ko a sau shi ne tufafin da ake sawa riga ko wando kenan bi'i haɓar ba je ka sayar mun da wannan tufafin fama za da ala kaza wa kaza fa huwa laka duk abin da ya karo akan kaza da kaza naka ne misali kwamfule ne kake da su na sayarwa sai ka ba dillali wannan kwamfule shi ka goma za ka kawo duk abin da ya karu a kan jika goma naka ne in ma jika talatin ka saida ko arba'in ni dai jika goma za ka kamu an gane ko fa ma za da ala kaza wa kaza abin da ya karu a kan kaza da kaza fa huwa laka naka ne an gane ko abdullahi dan abbas ya ce babu laifi game da yin haka ka ba dillali farashi ka ce masa kaza nake bukata jika goma nake bukata wannan kwamfule ka kamu duk abin da ya karu ko nawa ka saida wannan naka ne ni dai goma za ka kamu to a nan baya halatta ka sayar da wannan kaya kasa da shika goma an gane ko dole sai da wato dole sai da izinin shi in ka zo ka faɗa masa kayan nan fa jika takwas ta tsire su jika takwas ta tsire su in ya ce to je ka sallama to babu laifi kana iya sallamawa to amma kamar yadda su kuma wasu dillalan suke su bigi nan su bigi can yanzu kayan naka ne za a taya miliyan ɗaya sai su ce a ai mai kaya ya ce sai da ɗari biyu in an ce to an saya da ɗari biyu sai su dawo sai su ce maka jika ɗari takwas ta tsarin kayan nan sun samu ɗari biyu can sun samu ɗari biyu sun samu shi kan shi dillalin ya ci rabin abin da kawai kuma sannan hallo a biya shi wancan wanda ya saya ya bashi la'ada wannan kuma ya bashi la'ada wanda haka ta taba aukuwa wanda uwa yake gaya mun ya bada aka sayi kayan lokacin da aka saya kasa da yanda aka sayi kayan ya zo ya fada masa ya amsa sannan kuma ya je ya amshi wancan kuɗi da ta bude da aka biyo kayan da aka je sai aka ji gayen da ashe aka sayar da kayan wannan sai gaye shi abin da dillalin ya samu abin da ya dauka ya ya ya ya kusa ninka kudin abin da shi mai kayan ya to don haka a nan in mutum ya baka kaya ya ce kawai ni je ka ka saida mun kayana bai baka farashi ba in kayan jikka goma ne misali in jikka ɗari ka sai da wannan kaya baka da haƙƙin da za ka daudala a ciki wannan jikka ɗari gaba ɗaya riba ce Allah ya koro masa amma in kayan jikka guda ne ya ce je ka in miliyan guda ka sai da shi ni dai jikka guda nake bukata ka kawo mu duk abin da ka samu naka ne idan ka sayar da wannan abun miliyan ɗaya jikka shi ɗaya tak za ka kawo masa jikka ɗari tara da tisa'in da tara wannan gaba ɗaya naka ne to don haka kenan ya kamata dillalai in za a ba su dillalancin kaya kenan ya kamata da su da mai kaya su dandance shin ka ɗauke ni ne in je in sayar maka da wannan kaya ko kuma farashi ne za ka bani in farashi ya baka kenan a nan sai ka je ka sayar da kaya abin da ka samu na sama naka ne kenan anan tuntuni ya riga ya gaya maka in kuma ya baka ka je ka sayar to wannan aiki ne ka mishi sai ka ce masa to in na sayar maka da wannan kaya nawa zakka ba a farko kenan kai dillali ka san ladanka in kayan nan aka sayar da su nawa zaka ba sai ce to kaza zan baka ko kuma kafin ma a yi kana iya yin sharadi misali kai kana sayar da gidaje sai ka yi sharaɗi to ni fa ƙa'ida gare ni in na sayar da gidan miliyan guda misali ina da kashi biyar a cikin ɗari kenan wanda zai baka dillalancin gida ya san da cewa ga iya abin da yake kasanka in miliyan nawa aka sayar da wannan kaya shi dai ga iya gwargwadon ka san shi abin da za a hudda masa kenan wannan ka riga ka gaya mishi kai kaza ne hakinka in kuma baka da wannan ka'ida in mutum ya baka dillalancin kaya to ka faɗa masa nawa za ka bai in har aka sayar da wannan kaya kenan ya gaya ma abin da zai baka in ka ga kayar da ka amince to shi kenan sai ku tabbata akan haka ko kuma kaya na a abani farashi to je ka kawo jika goma duk abin da ya karo akan jika goma wannan naka ne to wannan in miliyan guda ka sayar da kayan wannan jika goma kadai za ka kawo masa duk abin da ka samu wannan naka ne shine a nan ya ce la ba su an ya kula bi haza tsauba ba laifi ya faɗa ma dillali ya ce masa je ka sayar mun da wannan tufafi fa ma za da ala kaza wa kaza fa huwa laka duk abin da ya karo akan kaza da kaza naka ne kaga wannan kuma yana nuna mana irin yan kayi nayi yan kayi nayi daman dillalai ne su ba su da kaya amma akwai kaya a cikin shaguna suna da yarjejeniya tsakaninsu da masu shaguna kaya kenan kowane kaya sun san farashin shi idan mutum ya zo yana da buƙatar kaya sai su je su ɗauko su kawo su yi ciniki su sayar masa in sun sayar masa za su je sai su ba mai shago kudin shi sannan abin da suka samu na riba su wannan in kuma basu shirya ba daman ba siya ba suka yi sai su dawo maka da kayan ka su aji kenan wannan kafin ka dauki kaya daman shi mai shagon kenan ya baka farashi kenan kaya kaza kaza ne kaya kaza kaza ne to wannan duka ba laifi bane in ka dauka matsayin dillali ne ka je ka sayar da su sannan kuma abin da yake na riba da ka samu ka dauka in yaso sai ka kawo masa wato uwar kudin sa wa qala ibn sirin muhammad ibn sirin ya ce idza qala bihu bi kaza idan mai kaya ya ce ma dillali je ka ka sayar mun kayan nan kaza sai ya ce fama kana min ribihin ya ce fama kana min ribihin ya ce ma dillalin duk abin da aka samu na riba falaka naka ne an gane ko ni dai jika goma nake bukata duk abin da ya karu akan haka na riba naka ne au bai ni wa bainaka ko kuma jika goma wannan kayan duk abin da ya karu akan haka to za mu raba ni da kai kenan in ya masa haka ya ce fala ba sa bihi babu laifi kenan ko ma ka ce masa duk abin da ya karu a sama naka ne ko kuma duk abin da ya karu akan jika goma ni da kai za mu raba sai malam ya zo da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake faɗa cewa almuslimuna inda shuruɗihim yace musulmi suna nan a wurin sharadin su kenan sharadin da aka yi akan shi za a tabbata in ka ce jika goma kawai duk abin da ya karu nashi ne to wannan duk abin da ya karu ko nawa ne nashi ne in ka ce jika goma za a sayar da kayan nan duk ribar da aka samu tsakanin ni da kai za mu raba ni kashi biyu kai kashi ɗaya ko za mu raba tsakiya ko kai kashi biyu ni kashi ɗaya to duk sharaɗin da aka yi akan shi za a tabbata shine anan sai malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yi talakkar rukuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da taryan mahaya ma'ana a fita wajen gari a tare baki waɗanda suka dauto kaya suka kawo gari domin a sayi kayan kafin su iso kasuwa wannan haramun ne kamar yadda bayani ya gabata ya ce wala yabi a hadirun libadin kenan wala an yabi a hadirun libadin manzon Allah ya yi hani ɗan birni ya ji kunci sayar ma ba ƙauye kayansa idan ba kauye ya kawo kaya ko kuma mu ce yana daga cikin ba kauye shine bako wanda bai san gari ba misali duk bakon da ya kawo kaya ko ba kauye ya kawo kaya haramun ne dan birni ya jibinci sayar da kaya ya ce masa kawo in je sayar maka kar abu ya hancinka to wannan shi ma baya halatta haramun ne haka ba kauye in yana son zai sari kaya ya koma kauyensu bai ya halatta ka ce kai ba ni ne baka san yadda ake sayar da kaya kar abu ya hancinka kawo in je in saro maka shi ma haramu ne bar shi ya je da ƙauyancin nashi wasu su amfana da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da'un nasa yake cewa fa inna Allah da'un nasa yarzuqullahu ba'dhum min ba'd aw kama qala yace ka rabu da jama'a da ƙauyancin su Allah shi ke azurta junansu da juna amma in shi ba ƙauyen ne ya baka yace je ka ka sayo mun abu kaza da kaza domin ni ban san kan garin yanda yake ciki to wannan ba laifi ba ne ƙultu ya bin abbas sai na ce ya ɗan abbas ma ƙultu ma ƙauluhu la ya bi uhadir liban mi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da fadarsa da yace kada dan birni ya ji bunci sayar ma ba kauye kayansa kada sai yace la yakunu lahu sinsarna ai kar ya zame masa dillali an gane kar ya zame masa dillali kaga ashe dillanci halaka ne a inda dillancin baya halatta ka zo ka zame ma dan kauye dillali ka ji bunci sayar masa da kayan shi shine baya halatta dan haka wannan hadisi kenan yana nuna mana dillalanci sana'a ne cin ladan dillalanci halaka ne nan za mu zakata da fatan da fatan abu da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك Mm-mm.